نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أو أن سافية من البركة سافية لا رباتي yau muna ashirin da hudu ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau na ga wata ashirin da ɗaya ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi na daura mai suna al'ilaj bin ruqa min alkitabi was sunna wallafar babban malami ali sa'id ibn ali ibn wahaf al-qahtani rahimahullahu ta'ala wannan shi da samnana na goma sha ɗaya a sinjirin yar karatun wannan littafi za mu tashi a inda malin ke cewa ilajul musiba ya ake magance musiba ya ake magance aukuwanta da zafinta an gane wannan ko ita musiba mun sani jarrabawa ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ta ta aukuma bawa ko dai musiba ta zamto jarrabawan ta zamto mai kyau ce ko mummuna domin akwai mummunan jarrabawa akwai kuma mai jarrabawa mai kyau kamar yadda Allah ke cewa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana dan ya jarabci mu'minai amma jarrabawan da yake mai kyawu saboda haka ita musiba wani yanayi ne mare daɗi wanda ke samun bawa imma dai ya haddasa masa rashin lafiya imma dai ya sababa masa rashin wani abu wanda yake kauna imma dai ya zamto abin da zai dugunzuma ainihin wato zuciyarsa gabarin abin da ainihin wato yake so da sauransu malin yace al'ula na farko abin da ya kamata bawa ya sani ita musiba ba ta aukuwa sai da izinin Allah an gane wannan shi ne abinda malin zai nuna mai a farkon nan an gane kuma Allah yana yin wannan ne domin wannan abin ya zamto mai ya zamto alkhairi a gare mu bayinsa an gane malin ya ce ƙwala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور الله تعالى أننا شوى ما أصاب من مصيبة babu wata musiba wacce za ta samu za ta sami bawa a cikin dukiyarsa ko ƴaƴansa ko wani abu nasa na rayuwarsa fil ardi wannan musibar a wani wuri ne ta auku a cikin ƙasa wala fi anfusikum ko kuma wannan musibar ta auku ne a karan kawunanku a ranku a dukiyanku a ƴaƴanku an gane illa fi kitabin face wannan musibar da aukuwarta yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz wannan allon da Allah ta'ala ya sa aka rubuta duk abin da zai faru a duniya tun daga farko har ƙarshe to kafin musibar ma ta auku tana nan a rubuce a cikin wannan littafi min qabli an nabra'aha tun gabanin ma mu halicce ta to nan sai mu ji lamirin zai koma zuwa ga menene zai koma ga ita musibar ko zai koma ga ita rai wanne kuka zaba ban ji ba eh kun yi shiru zai koma ga ita rai an gane wannan tunda ita musibar already dama tana nan an riga an rubuta aukuwarta to ka sani ita musiba ma wanda ma ba a haifa ba tana nan tana jirarsa don ita an riga an halicce ta tun kafin shi a yi me a halicce shi an jarabci wasu da ita kuma kafin me kafin a halicce shi da haka min qabli an nabra'aha tun gabanin mu halicci ita ran da aka jarabce ta da wannan musiba an gane wannan sai Allah ya ce inna zalika 'ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wurin Allah an gane wannan ma'ana mai sauki ne wannan a wurin Allah to amma bari ku ji ita auko musiban bayan ta aukun sai Allah ta'ala ya ce لكي لا تأسوا على ما فاتكم معنى domin kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum kuma saboda kada a wayi gari kun yi farin ciki irin na alfahari da takama akan abin da muka baku an gane wannan kaga ashe rigakafi ne abin ko likai la ta'sau ala ma fataku saboda kada ku yi bakin ciki akan me akan abin da ya tsere muku akan abin da ya kubuce muku sannan wala tafrahu ai ana nufi anan wannan farhu batarin wa ikhtiyal farin ciki ne irin na takama da kuma mene jiji da kai ma'ana saboda kuma kada ku yi alfahari bima atakum da abin da muka baku saboda me inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya san dukkanin wani mai takama mai kuma yawan alfahari ashe wani lokaci musiba tana aukuwa gabawa saboda ya gane ya fahimta cewa shi ba kowa bane haka ne shi ba komai bane abin nan ma da ya mallaka ba nasa bane nawa ne ne mallakin Allah ne shi yasa da Allah ya tashi magana game da bayar da dukiya sai ce mene wa atuhum mimma lillahi allazi ataku ku ba su daga dukiyar Allah wacce ya baku ashe asali dukiyar ba taku bace ba dan kai ka zo duniyar nan a tsirara ka zo haihuwar mahaifiyarka kuma haka zaka koma tsirara haihuwar mahaifiyarka haka za a tashi ka alƙiyama tsirara haihuwar mahaifiyarka har da loba kai Allah mai hikima ko kuwa eh ka gama wannan kuma gaba daya to siran da alherinka ya rinjayi sharrinka ka samu rahamar Allah daga lokacin ne za a sanya maka kayan da har abada ba maganin cirewa ashe wannan wanda muke sa a duniya temporary ne na wucin gadi ne don dama baka zo da shi ba to shine Allah ta'ala yake faɗi a nan cewa likai la ta'sau ala ma fataku saboda kada ku yi bakin ciki akan abin da ya tsere muku abin da ya kubuce muku kun kasa riskarsa ku samu ina fata an gane wala tafrahu bima atakum kuma kada ku yi ainihin wato farin ciki irin na takama akan abin da muka baku inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin wace wallahu na'am wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya kaunar mutumin da yake mukhtalin mai yawan girman kai da takama fakhur sannan kuma mai yawan alfahari da abin da Allah mai yawan alfahari ga mutane da abin da Allah ta'ala ya bashi ina fata an gane ya duk wani arziki da Allah ta'ala ya baka na wucin gadi na aro ne ran da ya ga dama sai ce ban kayana kai ko da aka baka aran abu me shi ya zo amsa yaya me wuri ya zo me tawar ma ya nade magana ta kare an gani sannan ita kanta dukiyar nan Allah ya sanya ta zamto menene aba abagado ce a wajen ku shi yasa Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga abin da muka ba ku kuka zamto masu maye gurbin juna akai kana mutuwa sai yanka su yi mi su gada in sun gada sai wa ƴaƴan su ma su yi mi su gada su ma ƴaƴan sai su yi mene su gada haka haka abin da shiga tafiya to in ka gane wannan kakkai takama kada kuma kai girman kai kada kai alfahari da abin da Allah ta'ala ya baka to wannan zai saka shafa kanka ruwa ka gane cewa to ashe asalin abin ma dubbogi ne kawai Allah ya bani ne dan na wucin gadi ne a matsayina na mai gadi in duk abin da Allah ya baka na dukiya ya baka gadi ta ne da aka baka kuma ka ce to kai duk abin da ka ga dama na alheri a ciki ka diba ka ciyar da marayu ka diba ka taimaki talakawa ka diba ka taimaki mabukata ka diba ka yi zumunci ka diba ka yi addini ka diba ka yi shagalin rayuwarka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka hau mai kyau ka auri mata da gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka jama'a mun gane wannan ko wannan aya tana cikin suratul hadid aya ta 22 zuwa aya ta 23 faniyan sai na biyu daga cikin abin da zai magance maka musiba ka gane cewa wannan abin daga Allah ne kuma kai haƙuri shine fadin Allah ta'ala ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musiba dake samun bawa face wannan musibar tana samuwa ne da izinin Allah tana aukuwa ne da izinin wani da izinin Allah wa man yu'min billah amma duk wanda ya yi imani da Allah yahdi qalbah Allah madaukakin sarki zai shiryar da zuciyarsa an gane wannan wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkanin komai to mu duba mu gani fadin sa cewa ma asaba yin musibatin illa bi idnillah Malin Sa'adi rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa Tafsirul Karimin Rahman yake cewa wannan ya shafi dukkanin nau'in wata musiba daga cikin musibu cikin dukiya ne cikin rayuka ne cikin 'ya'ya ne cikin masoya ne da makamantansu duk abin da ke samun bayi to yana faruwa ne da hukuncin Allah da kuma mene kaddarawansa wannan abin yana nan a rubuce a ilimin Allah subhanahu wataala ya kuma kaddara faruwarsa kuma ya riga ya zartas da cewa wannan abin sai ya riga ya faru an gane wannan kawai abin da yake sha'anin da yake anan shine shin bawa ya tsayu da abin da ake so ya tsayu da shi yayin da wata musiba ta same shi ko ko bai ba idan mutum yin haƙuri sai ya sami cikakken lada lada mai yawan gaske idan kuma yayi fushi da abin da Allah ta'ala ya kaddara aukuwarsa sai ya sami bakin ciki da damuwa da rashin kwanciyar hankali ga kuma zunubi da mummunan sakamako da zai samu a wurin Allah subhanahu wataala jama'a mun gane wannan ko yawwa to shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala sai ce mene wa man yu'min billahi yahdi qalba nan ana maganan fi maqami musiba fi maqami al-musiba aw al-masa'ib ma'ana a lokacin aukuwar musibin nan fa duk wanda ya imani da Allah yayi hakuri yayi abin da Allah yake so yahdi qalbahu Allah zai shiryar da zuciyarsa zuwa ga zuwa ga abin da yake so ya kuma yarda da shi an gane wannan ko kenan dama mun sani cewa daga cikin imani guda uku aina nufin haƙuri guda uku akwai as-sabru ala al-ma'mur shine ala ta'atillah as-sabru an al-mahzuri an al-maharim sai as-sabru ala al-maqdur shine ala aqdarillahi al-mu'lima yin haƙuri akan musibar da ta sami bawa mai ɗaci mai raɗaɗi mai rashin ainihin wato kwantar da hankalin bawa jama'a mun gane wannan ko to tunda haka ne to bawa sai Allah ya shiryar da zuciyar shi zuwa ga abin da ainihin wato ya dare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi ingantacce cewa imanin ɗayan ku baya taɓa tabbata har sai yayi imani da kaddara na alherinsa da kuma na sharrinsa me yasa manzon Allah ya akkada akan wannan saboda anan ne yawancin mutane suke faɗi wani zai ce maka ne fa ba hasara ba tsautsayi ana samu ko ba samu shi fa ba hasara ba tsautsayi ne shi a rayuwar shi shi baya kirga hasara duk abin da kai mu'amala da shi aka samu wata matsala to shi baya kirga faɗi dole ko ka yi ko ka so sai ya hau kanka to kaga wannan imani shi ne cika ba kuma duk imanin da ya yi da Allah da mala'iku da littafai da annabawa da manzan duk ya zube saboda rashin wannan ƙwaya ɗayan Allah ya sa mun gane ko muna gane wani kun gane kuwa rukunin imani guda nawa ne guda shida ko al'iman billahi aha wa mala'ikatu wa mala'ikatihi na'am wa kutubihi ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره كغني to shine a wani hadisi ingantacce manzon Allah sai maimaita to ku sani ɗayan ku Allah bai karban ayyukansa bai samun imani karbabbe a wurin Allah har sai yayi imani da kaddara na alherinsa da kuma na me saboda anan ne mutane ke faduwa an gani a ƙadarullahi mu'ulima ƙaddaran Allah mai ciwo mai raɗaɗi a jikin bawa jama'a ina fata an gane wannan yawwa to wannan kyauta da Allah ta'ala zai bai wa bayi na shari'a shine mafi alkhairin kyauta wa man yu'min billahi yahdi qalba Allah sai ya ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani ne ga dukkanin komai amma mun sani ai cewa wannan musibar da za ta faru da kai kaddarawan Allah ne kuma sai da Allah ya yi rantsuwa da zatinsa cewa sai an jarabce ku da waɗannan musibu haka ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat Allah ce wallahi tabbas sai mun jarraba ku da wani abu na tsoro muna cikin tsoron kuwa eh tsindim ko wal ju'i da yunwa wa naqsin min al amwal da tawaya ta dukiya wal anfusi da ko ne rayuka ba ma fama talauci yanzu eh shi ma talaucin ya zo iyaka ina iya wuya wasamarat da kuma rashin kayan gona tsadan abinci ga rashin albarkan abin inda ake noma buhu dubu da za ga an koma an noma buhu ɗari ne buhu ɗari da hamsin an gane wannan bishiyar da ke yin ‘ya'yan mangwar misali a ce ana samun ‘ya'ya kamar guda dubu a jikinta sai ta koma yin ‘ya'ya ɗari da hamsin kaga an same ne tawaya ta fuskar 'ya'yan itatuwa da kayan noma amma sai Allah ya ce wa bashiri sabiri wa bashiri as-sabirin kayi bishara ga masu haƙuri su wane ne waɗannan allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su waɗanda idan musiba ta same su sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sai ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗannan suna da sirrin salatai addu'o'i da gafara da samun rahma a wurin ubangijinsu wa rahma da kuma mene jin kai wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu kaga hadda shiriya za a ba su kenan kaga wa man yu'min billahi yahdi qalba an gane wannan to dan haka a wani wurin Allah ya ƙara rantsewa da zatinsa cewa fa wala nablu wannakum wallahi tabbas sai mun jarraba ku hatta na'lama almujahidin minkum sai mun san su wane ne masu kokari a cikin ku kokari na gaske wasabirin sai mun san su wane ne masu hakuri wa nablu akhbarakum kuma zamu ba da labarurrukan ku na abin da ya faru da ku da kuma irin abin da kuka yi a lokacin tunda ka san wannan ai sai ka shirya mu jarrabawa ku eh an jarabci annabawa da manzanni ballantana kuma kai wane ne kai mun gane wannan kai Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan aya tana cikin surah taghabun aya ta 11 الثالثة نأكو ما من عبد تصيبه مصيبة معنى منظن الله صلى الله عليه وسلم يجي babu wani bawa da wata musiba za ta same shi fa yaqulu sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran minha mukaranta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وأخلف لي خيرا منها يوه تو أنا كاف موطا كوئنا زامي قرن باول لما إنا لله دمكي galibi wani in abu ya faru ka ce ƙalu inna lillahi ta ka bata in ka ce ƙalu kana ba da labari sun ce ma'ana ba kai bane kace inna lillahi Allah ya sa mun gane in ka ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to nan ka ce sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga ba kai bane kace saboda kaga ba za ta maka aiki ba jama'a da Allah mu saurara ya kyau mu ji wannan bi wannan gyara abu na biyu ba ma karanta wannan karatun daidai mu sani in ka karanta wa Allah yadda yake so zai baka abin da ka nema amma in ka karanta bisa kuskure bisa kuskure baka ma san me ka karanta ba to nan kuma ba maganin a baka lalaki yawanci mu cewa muke yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko inna li inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'una gashi nan dai malam jahilci zaka ga tadda gashi nan birjik rasuwa akai akan facebook zaka sha dariya yadda ake rubuta inna lillahi wani rubuta inna lillahi wani rubuta innal lil innal lillahi wa innal ilaihi rajiun gashi nan dai kwaba iri daban-daban don Allah jama'a mu je mu koyi karatu mu koyi ilimi a wurin malamai don mu sami kyakkyawan tsari na bautan Allah a bisa yadda yake so. Wasu muskan ce, Inna lillahi wa inna ilaihin, ilaihin raji'una, ana samu ko ba samu? To, jama'a duk wannan bankawara ce, kuma kuskure ne, abin da ya kamata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun gane wannan ai, ko wa inna ilaihi raji'una. mun ji wannan to daga nan suka ce kuma Allahumma ajurni kun ga jim din nan dhamma ne akan ta in ka ce Allahumma ajirni ajirni ma'ana ta canza an gani in ka ce ajurni ya Allah ka bani lada akan aukuwan wannan musibar da ta auku da ni shine ajurni min al-ajr an gani yawwa wancan kuma ajirni min at-ta'jir ma'ana ajirni ka tseratar da ni daga wannan musiba kaga ba kuma shi ake bukata ba a wurin nan in ka ce ajirni ma'ana Allah ka tsare ni daga wannan musiba shine ma Allahumma ajirni to ta riga ta ku yau za a tsare ka kuma ba ku gane ba in ka ce Allahumma ajirni da yin kasara akan jim din nan ka ce Allah ka tsare ni daga wannan musiba to ai ta riga ta uku ko kuwa zaka dawo da ita ne ba maganar replay an gane wannan ai a'a dan ba fim bane so zaka ce Allahumma aju Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka bani lada cikin wannan musibar ta aku da ni ma'ana ka ban lada a wurin ka ladan masu haƙuri ka ban lada ta hanyar maida min da abin da nasa ka ban lada ta hanyar haƙurƙurtar da zuciyata akan wannan abin da ya faru da ni sannan me wa akhlif da kasara akan lam wa akhlif li khayran minha ba wa khlifni ba wa khlifni ba in ka ce wa khlifni ma'ana kamar ya gurbi na bi khairan minha ko khairan minha da mafi alherinta ma'ana kai kanka a maye gurbinka da wani ma'ana aka shi kake nan ko Allah ya sa mun gane jama'a kun ga ana kwaba da yawa ana kwaba shi yasa shi larabci ko danya ka taba shi sai ka samu matsala mun gane wannan to yadda manzon Allah ya karantar in haka zaka yi an gani yawwa wajen wa akhlif li ne a wurin ba ni ba ba wa akhlif ni ba wa akhlif li ya Allah ka musaya mini shine li din ka musanya gare ni khairan minha mafi alkhairin abin da rasa Allah ka mai min gurbin sa na fata an gane wannan yawwa da ka jama'a kun ji to manzon Allah yake babu wanda wannan wannan wata musiba za ta same shi ya faɗi wannan kalma yace lalle ga Allah muke kuma lalle mu dinnan masu komawa ne zuwa gare shi Allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani lada ko wannan musiba ta same ni wa akhlif li khayran minha Allah ka mai mun gurbinta da abin nasa da mafi alkhairinta addu'a ta yi aiko mm. a riwayar manzon Allah ya ce face sai Allah madaukakin sarki ya maye masa gurbin abin da ya rasa da mafi alkhairinsa Allahu akbar wannan abin jama'a ya faru da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda malami ke kawo misalin ta ita ce wace sunanta wace eh ummu salama asalin sunanta wace ce ban ji ba hindu bintu abi ubaida shi ne sunanta ummu salama an gani lokacin da mijinta abu salama ya rasu ta ce o kai allahu akbar amma mutuwa wani mutum ne ko irin abu salama a duniyan nan za a same shi mai irin mu'amala irin tashi ta ce to ai manzon Allah ya ce duk wanda musiba ta same shi ya faɗi wannan Allah zai canza masa da wanda ya fi shi alkhairi dan take ta yi imani ta karanta tana gama zaman ta kaba sai ga manzon Allah ya aiko ta zuwa tambaya mishi ummu salama yana yana son ta zai aure ta ta ce wai kaji kaji aiki addu'a ta yi aiki ka ko gaba za ka haɗa manzon Allah da Abu Salama ba sai da ma ta yi yanga ka gane yadda ma sai Allah ya baka sai da tayi yanga tace mishi a ji a faɗa mishi ni ba gaskiya ina tsananin kishi ehe ya ai kasan ba za a faɗa haka kawai ba ko mata ne fa mata ba ruwansa da mukamin ka wai kai malami ne wai kai mai kuɗi ne wai kai mai maki kaza ce kawai eh shi za ka kaje saboda ka je ka faka wata flashi ka a gaban gidan yarinya ka ga wai ka ɗauka za ta wani a sai da in dama can kwaɗayi ya ce dama ita wannan kam amma Allah ya kwata ko ko a gilanta mace ko a hijabinta ko a ka ba ta kawo ka ba lai duk yadda kake ganin ka mallaki kuɗaɗe ka gina gidaje da plazozi da waye waye ko ta kai mata nan in ma za ka je da ita maka duk sati wallahi ba ta aure ka wallahi umara duk sati wata ba ta aure ka ba kuma sai ta je mata a ruwan kyauta wani talaka bawan Allah kawai shi take so kawai soyayya ne su mata ka suke yasa ka bar su da abin da suke so eh mata bayin Allah Allah ya ƙara muku albarka tace ni fa ina da tsananin kishi kuma sannan ina da yaya saboda haka ina ganin ma auren nan kawai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sa ai mene a aika wajenta an gani a aika a faɗa mata yace manzon Allah ya ce a aika a gaya mata me za a gaya mata a ce mata maganin kishin nan nake zan roƙi Allah ya yaye miki zan roƙi Allah ya yi mi ya yaye miki waɗannan ƴaƴan kuma mu za mu ci gaba ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu saboda haka mafi mafi mushkila ina fata an gane mafi mushkila ba matsala shikenan ta'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace gashi Allah ya canza min da wanda yafi wani Abu Salama wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a lamban hadisi na ɗari tara da goma sha takwas thalithan auki rabi'an sai na hudu idza mata waladul abdi manzon Allah ya ce idan dan bawa na ya rasu qala Allah ta'ala li mala'ikatihi sai Allah madaukaki ya faɗa mala'ikunsa yace da su qabaltum walada abdi yanzu kun dauki ran dan bawa na ne kun dauki ran dan bawa na fa yaquluna na'am sai su ce i fa yaqulu sai Allah madaukaki ya ƙara cewa qabaltum samarata fuadihi kun dauke masa farin cikin sa abin kaunansa fa yaquluna na'am sai su ce i fayaqulu sai Allah ya ce da mala'iku alhali ya fi su sani madha qala abdi to me bawa na yace da aka dauki dan nasa fayaquluna sai mala'iku su ce hamidaka ai godiya gare ka yayi yabanka yayi wastarja'a kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane wannan ko yawa gashi ma ya suke lamba ƙasa ce ai qala alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gani haka yayi fa yaqulu sai Allah madaukaki sarki ya ce ubnu li'abdi baitan fil janna ku gina wa bawana kun ga anan idafatu tashrifin jingina wa na girmamawa Allah ya jingina ka zuwa gare shi ku gina wa bawana baitan fil janna wani katafaren gida a cikin gidan aljanna wa sammuhu baital hamdi ku sanya wa gidan suna baitul hamdi gidan godiya gidan masu godiya da yabo ga Allah Allahu akbar jama'a kun ji hakurin nan kawai da kai akan danka da ka rasa Allah sai baka aljanna hadda wani gida ma da zaka shiga kamar ana ce maka ne an farga ma fa an ajiye maka fa gidan da zaka zauna a gidan aljanna saboda haƙuri da kai na rashin wannan dan naka da kake kauna Allahu akbar kaga shi wannan ya kamata ya sa mutum mene ya sa mutum mene yawwa nutsuwa da kuma me yarrashi kansa yayin da dukkan wata musiba ta auku da shi jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi a lamban hadisi na 1021 Imam Al-Albani ya hassana shi a cikin Sahihu Tirmidhi mun ji wannan ko yawa khamisan sai na biyar yaqulu Allah ta'ala hadith al-qudsi kenan wannan ko yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa ما لعبد المؤمن عندي جزاء bawa na mumini ba shi da wani sakamako idza qabadtu safiyahu min ahli dunya idan na karbe masa wani daga cikin ababan ƙaunansa daga cikin mutanen duniya thumma ihtasabahu sai ya nemi ladan wannan rashin da yayi a wurin Allah an gani illa aljanna babu abin da na ajiye wa bawana a matsayin sakamako face gidan aljanna Allahu akbar yanzu dan Allah jama'a bai kamata a dinga hakuri ba amma fa din da kaji kana yawan nanatawa kaji in wani gobe baka saba ne fa ni bane na ga baka mun jaje bane duk sai ka gama kara da wajen mutane ka gama kai karan Allah tukuna sannan ka dawo ka ce to na yi hakuri to wannan hakurin naka kai shi a banza ba zai maka amfani ba ba zai maka amfani ba ba zai maka amfani ba inna sabara inda awwali sadma shi haƙurin da ake samun ladansa yayin bugun farko na musiba kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ta'ala ya samu dace jama'a maganar lafazin nan fa mu yi ƙoƙari mu gyara shi kun gane ai eh mu yi kokari mu gyara lafazin nan sosai zai taimaka mana kwarai kenan anan Allah ta'ala yana nuna cewa babu abin da wani bawa na mumini ke da shi na sakamako in na dauke wani daga cikin masoyansa ai masoya da yawa a duniya ko waɗanda ka fi ƙauna su ne suwa eh shi ne wani ban ji ba a cikin iyayen wa kafa kauna eh a gani wasu yi shiru mana wani ya fi son baban shi yana faruwa mana ba haramun yayi ba kuma akwai wanda ya fi kaunan mahaifinsa fiye da yake kaunan wani kuma halitta ne ba wai saboda mahaifiyarsa na cutar da shi ba a'a ɗabi'a ce idan ba kun yarda kenan an gane wannan ana samu ko baka kusuri ba amma dai wanda ya fi cancantan ka kyautata mishi wajen zamantakewa aka ce mahaifiyarka in ji manzon Allah sau uku yana mananatawa sai ana ƙarshe ce sannan sai babanka ba amma ce sai babanka ba sannan sai babanka mun gane wannan yawwa to saboda haka mahaifinka ne aka ɗauka abin ƙaunanka ne ko kuwa matarka mahaifiyarka ɗanka malaminka abokinka na ƙud da ƙud akwai wanda na sani a masallacin nan suna ƙaunar juna wajen abota sosai inda yau za a ɗauke ɗaya ɗaya sai ya ji kata sai ya ji kaman sama da ƙasa sun haɗe mishi so da yadda suka shaƙu da juna ake ba juna shawara da sauran abubuwa in dai mutum masoyinka ne ba a taƙaice shi zuwa ga wani ba shi yasa aka ce aka ce mene safiyuhu ba a kawo alif da lam al-mu'arrafin cewa wannan wanda yafi so kwaya ɗaya ba a duk wanda kake da kauna tsakanin kai da shi mun gane wannan to Allah zai maka sakamakon gidan aljanna amma kun ji ka'idar thumma ihtasabahu sannan sai ya nemi lada a wurin wa a wurin Allah wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a lambin hadisi 6424 الثالثة نشدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مات ابنه منظن الله يفدا ولمتم دان سيموت إيش ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة شم بكا صوبة كجي بذا كجي وتقوفا دقسكم قوفو فنجدا الجنة به إلا وجدته ينتظرك فاتينا جرنك أو أن نورك شغال الجنة تاريخ ma'ana zai so ko zai so ba zai so ƙananan yara jama'a da suka mutu basu balaga ba suna kama hannayen iyayensu zuwa gidan aljanna ko da an musu hukunci da gidan wuta za su zo su tsaya suna kuka su ne wa Allah magiya shi masa ya Allah iyayenmu mu ba za mu shiga aljannan nan ba sai sun shiga Allah ya ce to ku ji na gafarta muku ku shigar da iyayenku aljanna kai a wata riwayar manzo Allah ya ce hatta siqda hatta me bari hatta barin ciki shi ma yana yin ceto a ranar alkiyama amma sai kai hakuri ka nemi lada a wurin Allah subhanahu wataala wata ta haihu ta haihu ta haihu ta haihu amma duk suna mutuwa Allah bai so ya rayan mata da koda kwaya ɗaya ba to da a lokacin kin yi hakuri kin mai da Amurka ki zuwa ga Allah baki je wajen wancan bokan ba baki je wajen wancan mai maganin ba an ce ai kamar yankan wuka ne baki je wajen wancan kin yi abubuwa ba ba ruwan Allah da wannan kowane ne mai magani a duniyar nan an je wajen shi maganin nan ba zai tasiri ba sai da izinin wane izinin Allah in Allah ya ga dama ga maganin amma sai ya cire tasirin maganin a cikin maganin saboda ka shi yasa wani in wannan ya sha ya warke wannan sai ya sha cewa da kamar na sha ruwa yana faruwa ko ya faruwa ce wallahi ni ko shi na sha na warke kuma kaga ma na ga ciwon nawa yafi naka ma ce wallahi tallahi to ya za a yi mm lokacin da Allah ya kaddara ciwon ya kai a jikin mutum kafin ya warke ne bai ba saboda ka ba zai warke a lokacin da kai kake so ba sai lokacin da Allah ya yi kuma ya so ah yo baka gani zaka dau shekaru masu yawa kana neman wani abu ko kana wahala da wani ciwo an je nan an je can an je kana kuna zaune ko kuna labari da wani a gidanka a falon ka ma sai ce ka wai dama kana fama da kaza ne abin abin sani ba ka in ga wannan ka ga wannan maganin ko na dan yi amfani da shi da ji dadin shi in kai maka dan gwada ka gani ko ya maka amfani kana sha sai ka warke inna lillahi wallahi ba inda ban je ba an je kaza an yi kaza an yi kaza a'a lokacin wahalar ce bata kare ba Allah ya riga ya rubuta illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir amfanin fahimtar nassosin alqur'ani kenan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bawa ya samu kyakkyawar rayuwa kuma Allah madaukakin sarki ya miki kyawun sakamako wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a musnad dinsa a laban hadisi na dubu sha biyar da ɗari biyar da casa'in da biyar an gani haka ne imamun nasa'i ya fitar da wannan hadithi shi ma a cikin kitabul jana'iz an gani kuma sanadinsa sanadi ne ingantacce haka ne ibnu hibban shi ma ya fitar da shi a cikin sahih littafinsa imamul albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib sabi'an sina bakwai يقول الله عز وجل ألا مبواي ملوكتي يناتشوا إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر إذا نجرب شباوانا دمسو ينسى قدابيو أبا بنك أو ننسى قدابيو فصبر سيهوي واحتسب يني ملادا ونن أورن أورن الله عوضته منهما الجنة zan canza masa ababen nan guda biyu da ya rasa da gidan aljanna yuridu ainihi yana nufin idanunsa guda biyu duk mutumin da ya rasa ido da yana gani ya zo ya makance baya gani kuma yin haƙuri bai yi raki ba ya nemi ladan wannan makanta a wurin Allah to kun ji Allah ta'ala kansa ya ce awwadtuhu bihima aljanna zan canza masa wannan abin da ya sa da gidan aljanna Allahu akbar kidan kaga akwai bukatun mu mu yawaita yin hakuri Allah ka ba mu hakuri hmm wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a laban hadisi na 5653 an gane amma abin da ke cikin wancan bracket din wahtasaba ya zo a riwayar Imam at-Tirmidhi a laban hadisi na 2400 ثامنا سنة تقص ما من مسلم يصيبه أذى باب والمسلمي دول تشوتازي ساميشي من مرض فما سواه نرش اللافية نه كيد ما أبن دبي كيرش اللافية با كود أبن ديوان انشرش اللافية إلا حط الله به سيئاته فاتيسي الله تعالى يا كان كريم سزنوبانسا دليفكنسا كما تحط الشجرة ورقها kamar yadda bishiya ke zubar da ganyayyakinta haka Allah ta'ala yake kankare yake zubar da zunuban bawa yayin da ya jarabce shi da wani jarrabawa na rashin lafiya ko makamancin wannan yayi haƙuri kuma ya nemi ladan wannan abu a wurin Allah subhanahu wataala wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim تاسعا سينترى ما من مسلم يشاك شوكة باب وني مسلمي الذي تاك وتقيا فما فوقها كي كوما سمد قير إلا كتبت له بها درجة فتسي ألا ياربو تامس درجة ياربو تامس وتئرن لوكك الدرجة كمان كشي ذا أباش لادا بجرمة ومحيت عنه بها خطيئته kuma za a kankare masa zunubi ko wani aikin sabo da yayi sanadiyar wannan takayar da yayi an gane wannan ai amma fa wannan still ku kaddara liman sabara wahtasaba ga wanda ya haƙuri kuma ya nemi ladan wannan abin a wurin wane a wurin Allah madaukakin sarki wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a laban hadisi da 2575 Al-ashira na goma ma yusibu al-mu'mini min wasabin babu abin da zai sami wani mumini min wasabin na wani ciwo mai nacin gaske shine wasab jibi ba haushi ke cewa ko haka ne a wasu ba su yadda ba alkufi a gani ko yana bukatan ƙari jama'a a yi masa addu'a an gane wannan aiki ma yusibul mu'mina min wasabin babu wani abu na wani ciwo mai naci shine jibi ciwon da zai nace wa mutum a jikinsa an gani wala nasabin ko wata wahala malaki alwasabu alwaj'u allazimu shine ciwon da ke lazimtar bawa ke naciya naciya ga mutum kaman wata ulsa ce ga wani shekaran shi 15 shekara 20 yana fama da ulsa to kaji kai bai fama da wannan matsalar ulsa din ko matsalar ciwon koda ko matsalar ciwon zuciya ko matsalar yawan zazzabi ko matsalar ciwon haƙori ma yusibul mu'mina min wasabin babu wani musulmi da wani irin ciwo mai naci zai same shi na jibi wala nasabin annasab bi ma'ana at'ab ko wata gajiya ko wata wahala wala saqamin ko wani ciwo wala hazanin ko wata ko wani bakin ciki hatta alhammi yuhammu kai hatta wata damuwa da ke aukuwa ga mumini ya ta ainihin wato shafe shi an gane wannan hatta alhamma yuhimmahu kai hatta wahalan da bawa abin nan damuwa da bawa ke shiga cikinta illa kaffara Allahu bihi min sayyi'a illa kaffara kuffira bihi min sayyi'atihi face sai an kankare masa wani abu na zinubansa Allah ta'ala ya gafarta masa zinubansa an gane wannan kenan in sabara wa ihtasaba kuma fa falahu al-ajr in yi hakuri ya nemi lada a wurin Allah ga kankanin zunubai kuma ga mene ga lada jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace wa alaikum salam kwarai kuwa ko kana neman magani kana shan magani a ɗan samu sauƙi ya ƙara dawowa duk wannan wahal da kake ci duk tashin da kai wayyo Allah kafa ta riƙe sai a kankare maka zunubanka na'am nan ba alhamdulillah yake so mutum ya ce ba an gani ko dai ya ce me ko dai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ce la hawla wala quwwata illa billah ko ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah an gani eh kaka zama daga cikin kuma yawa wa hasbunallahi wa ni'mal wakeel duka waɗannan kalmomi na al-isti'ana an gani al-isti'ana neman taimakon Allah game da ciwon da ka ji ko al-istighatha na neman dauki saboda wata musiba ta ta same ka an gane wannan ko me nake so man ce na manta abin ya tafi to ai mun mun karanta a karatu ko gashi ya ce me bawa ne yake faɗi hamidaka wastarja'a ko ya gode maka ya ce alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya haƙuri ya ce alhamdulillah haƙuri alhamdulillah ce haƙuri ya zama dole dole kake yi to baka da lada eh kuma ya faru kuma shikenan eh ƙurun kus ya haƙuri haƙuri sai ma'aiki mana kai ba za ka yi ba eh shi dai ma'aiki akwai haƙuri amma mu kan ba zance haƙuri eh to ai wannan kuma jahilci kaga wannan rashin sani ne jama'a ku ku ku lazimci wannan azance na duk lokacin da nake jahilci ba ina nufin muzantawa ina nufin rashin sani dan da yawan lokacin kace ka ji kaji ko ai ce mutane ke jahilai to kuma kai ka zuwa kai karatu an gane shi sunan jahilci aljahilu yana tabbata ne akan mutumin da baya karatu ko ba shi da nufin yi karatu to irin waɗannan kace mutum jahili zai iya yin wata guda duk in kai ganka yanzu wannan kaman wani zai ce mun jahili in kaga mutum an ce mishi jahili ya damu to wallahi tallahi jahilin ne na gidi ya amsa sunan jahilin amma kace wani ya ce maka jahili ne kace alhamdulillah Allah ka sanar da ni ko kuwa eh kai dan kasuwa ne baka iya walla ba in ka je wajen mai walla ka zama mai ka zama jahili an gane wannan kai aikin ka walda ne in ka zo wajen birkila ka zo wajen mai gini mai mesin mai waye ka zama mai ne ka zama jahili dan baka san yadda yake al'amuransa ba ina fata an gane ƙwarai in kai dan gata ne a gidanku baka wanki to in ka zo wajen su sa'i ka zama jahili sai sun koya maka yadda ake yadda ake in za a guga ma ya ake ya ake sa abin nan me yi sunan shi taci ya kama kaya ya fito ya ras wani level din wuta ake son ma dutse ya dauka tukuna kafin a samu guga mai kyau duk sai an koyar da kai wannan wani ilimi ne wanda sai mun je wata rana za mu ware rana guda sa iya zo ya koyar da mu shi ma ilimi ne fa ko ku raina ne ilimi ne don wata rana za mu nemo har mai kiwon kaji ya zo nan a sa kafa mishi kamera ya yi bayani ya ake noman kaji a gidanka ya za ka iya yi kiwon kaji ka rika samun riba lokaci bayan lokaci gaskiya ne mana karatu ne ko ba shi bane yadda ake jin wannan makin din ba sai da inda dabaru ba ko kuwa wallahi jama'a sai da dabaru kuma in ka fara yin kiwon da sauran abubuwa ba za ka daina ba kaga kai ma ka nemi tsarin Allah daga daga talauci ba kai ka zauna ba Allah ka tsaye mai daga talauci amma da ka tashi ka je can ka zauna kana hamma in ka ga wani ya wuce kana haran shi kana jin haushin shi wai baka kuɗi ba ka je ka roƙi wancan ka roƙi wancan a'a wannan neman tsarin Allah da kake talauci Allah ba zai yi maka ba Allah ba zai yi maka ba amma ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri sai ka tashi ka yunkura ka tashi ka nema sai Allah ya baka sai kuma yayi maka mene talauci eh duk wanda ya kanshi da kuɗi shi ma ba zama yayi ba Allah ka samu dace sai me wannan hadisi a Imam Muslim ya fitar da shi a lamban hadisi na 2573 Al-hadi ashar na goma sha ɗaya inna izama al-jaza'i ma'a izama al-bala manzon Allah ya ce lallai mafi girman sakamako yana zuwa ne da bala'i ko mai girma tare da bala'i mai girma mana in aka jarabce ka da bala'i mai girma ka daure ka yi haƙuri ka nemi lada a wurin Allah sai Allah ya baka lada mai mene mai girma ma'ana gwargwadon yin rukunka da addini gwargwadon yawan lizimtanka da masallaci kiyaye sallah biyan bukatan zumuncin kaza kaza to sai an jarabce ka da wani abu ko wani kanin ka ya zama gagararre ya hana ka sukuni ko a jarabce ka da wani da ko muguwar bata ko wani makamacin wannan ya danganta da abin da Allah ya so ya jarabce ka da shi ina fata an gane Allah saboda kana bin shi yana son ya gwada ya gani da gaske ne imanin naka za ka yi fushi ne ka ce ni ni da gai wallahi na gaji ni ba zan iya ba gwara ka ka yada kwallon mun ka huta da kuda to sai kuma wata sai wata jarraba ta fanda ko ta biyo baya kila mun gane wannan amma idan kai hakuri ka jure ka nemi ladan a wurin Allah kana yi domin sa ne Allah zai baka ladan ka shi yasa ba a san gaggawa a rayuwa wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum kuma lalle Allah ta'ala idan ya so bayi idan Allah yana kaunin wasu mutane sai ya jarrabe su da wata jarrabawa faman radiya falahu ridha duk wanda ya yarda da wannan jarrabawan da Allah ta'ala yi masa ya haƙura da wannan jarrabawan da aka yi masa yana da yarda a wurin Allah waman sakhita wanda ko yi fushi wai saboda Allah ya jarabce shi ya fushi wani sai kaga an jarabce shi ne fa ya siyo kwaikwaya uku sai sai ɗaya dan faɗi sai dan fashi wanda ya fi girma a ciki in ya ɗauko yaka ko sai ya ɗauki sauran su ya buga su da ƙasa dai su tarwatsi ma ya bar a wajen to kaga wannan fushi yayi to yana da fushi a wurin Allah mun gane wannan to kai kiyasi akan wannan duk abin da ya faru da kai ginin ka ne ya dan faɗi can kuma yana dan kyau ka dilla da arushe shi ma kawai duk arushe shi ma me amfanin bari shi ma'ana kai fushi to shi ma Allah zai fushi da kai kuma sakamakon fushin Allah zaka samu amma idan kai haƙuri ka jure ka bai da amurka zuwa ga Allah ya fashe abu da alhamdulillah na gode ma Allah da ya bamu guda biyun nan ko kuwa sai a je a gyara sai a ci an gane na'am ƙwarai da gaske kan komai ya shiga ai manzo Allah bai cire wannan ashe yasa maganar manzo Allah ta zo a dunkule ne saboda me ta zamto ta shafi dukkanin wani abu na rayuwarka ko an maka wani abu aka ce to ga dan ragon kai haƙuri da wannan a ni na haƙura shi gaba ɗaya ba kai na haƙura a bashi kawai a bashi kawai me yin amfani shi a bashi kai fushi to wannan fushin da kai Allah zai fushi da kai kuma sakamakon fushi ka dinga gani kenan hatta abin da kake rainawa kake ganin zaka iya samun sa da sauki sai Allah ya hana ka kuma saboda a can ya jarraba ka yi fushi to in fushin naka zai baka abin da kake so da abin da kai ka tsara wa rayuwarka to sai ya baka magani ka gane karatun yanzu amfanin ka yarda kenan kai hakuri ka jure sai Allah ya maye maka gurbin wannan abin ya na ya, ya, ya ninninka maka ma na fata an gani shi yasa wannan mutumin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Anas ko yace ausini ya manzo Allah kai mun wasiya manzo ce la taghdab kada kai fushi fa raddada miraran mutumin yayi tunanatawa kai mun wasiya kai hakuri kai mun wasiya kai hakuri kai mun wasiya kai hakuri kai mun wasiya kai hakuri shine miraran din yayi tunanata manzo Allah ya ci gaba nanata mishi abu daya kada kai fushi kada kai fushi ba fushin ne ba ba za ka yi ba za ka yi fushin amma yin aiki abin da zai biyo bayan fushin shine matsala kawai ya zo ya fusata ka ya doke ka kawai ya zo da yar mashin roba roba sabuwa sai ka ɗauki itace kai ta maka mata ka faffasa robobin kai mata waye waye kaga abin da ya maka in an yi muƙabala da wannan ya kai abin da ya maka kila kai zaji ka kawai yayi ko bakan magana ya gaya ma ko marin ka yayi to akan wannan abin kuma sai a ji aka gidan yari kuma sai ka biya ko baka da abin da zaka biya din saboda ka bayan wani dan lokaci ɗan mintoci kaɗan shedan ya gama da kai an kai ka an rufe fitsari in zaka yi nan sai an raka ka ba yanci ka sa inda zaka sa kanka aje a aje ka a wurin kashi da fitsari da damuwa da kwarkwata da kwarkwasa da kuɗin cizo da kusha-kushi haka za ka ta kwana a cikin damuwa an tsare kana ji kana gani ba dama ka je kai abin da kake so kai a rayuwarka waya nan ba za ka iya yi ba dan labaran nan ba da maka ji rayuwa ce maka kunci ka rasa inda ka saka kanka kuma aikin da kai fa na 'yan mintoci ne amma bala'in da ya sabbaba maka na tsawon watanni ne ko ma shekaru me amfani shi shi yasa jama'a duk wanda ba shi tarbiyya irin ta addini baya jin karatu daga taskar manzon Allah baya aiki da shi wallahi ya shiga uku ya lalace a rayuwar nan ana samun kwanciyar hankali da rayuwa mai daɗi ne kawai in ka bi Allah ka bi manzon Allah la samun gani mm karatun ne yana da wuya faɗin gaskiyar ma yana da wahala sai an daure na'am dama haka ake so ai cewa kai in kayi fushi ko mata kan yi a gida kana yin fushi sai ke ba za ka fita a gidan aka ce in kana tsaye ne ka zauna in kana zaune ne ka yi me ka rinki shingida kayan abin yaƙi ma ka je kai alula ka yi wata ‘yan nafila za ka same ni abin da dai ba a so kada ka zartar kada wannan fushin ya kai ka zartas da wani abu mummuna a bayan an fasa takan shi ne abin da ba a so kun gane karatun kuwa ba wai fushin bane manzo Allah yana fushi ko baya yi hadisai ne makaranta ce ghadiba annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta marrat ainahu manzon Allah ya yi tsananin fushi har sai da idanunsa suka yi jajaye manzon Allah ya yi wannan waye ba zai ba waye kai jama'a mun gane wannan to amma me fal amru kullu al amr shine mutum ya zama yana iya mallakar zuciyarsa ina fata an gane wannan bai manzon Allah ya faɗa game da wannan ku ba hadisin mana laisa shadid bi sur'a mai karfi ba shi bane gwani wajen iya kokawa wajen iya kai in adam bane wajen iya kisa ko ashe wani ya kashe wani amma ba kisan gaskiya bane ma'ana ya bige shi ba gwani bane ba mai karfi bane wanda yafi kowa iya dambe manzo Allah ya ce innama shadid mai karfin gaske alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab wanda yake iya mallakar zuciyarsa yayin fushi gashi kuna ganin fushin a idansa wani za ga har naman nan kuncinsa yana yana bari amma in ya abin nan ya hucin sai ya saci sai ga ya bar wajen to kuma daga baya sai abin ya wuce ana samu ko to abin da ba a so ka zartas da mummunan abu a bayan kayi fushi shine abin da Allah baya so shine faman sakhita falahu sakhat wanda kuma yayi fushi to yana da fushi a wurin Allah jama'a mun gane wannan ko yawwa amma fa man radiya wanda ya yarda da hukuncin Allah falahu ridha ai yana da yarda da wurin Allah wa man sakhida wanda ko yayi fushi falahu sakhdu to wannan yana da mene iya da fushi a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya madaukakin sake ya tsare mu shi yasa malam ibnu qayyim ke cewa as-sabru shine mene habsun nafsi ani tasakhuti bil maqdur shine ka danne ranka ka kame ranka ka hana ta sukuni wajen yin fushi da abin da aka kaddara sai ya same ka wa habsul lisani ani shakwa ka kare harshenka daga kai koke yawan koke koke wallahi an mun kaza ai an cuce ni ai an mun kaza wa habsul jawari ani al ma'siyah ka tsare gaɓoɓinka kar su aikata wani aiki na saɓo ba haka bane ba kamar yadda muka yi lissafin wancan mashin ɗin misali ko gona ce wani ya je wai saboda ko saboda saniya ta shiga gona ta ci maka abinci ko ta ko akuya wani sai ya ɗauko adda ya sassare mata ƙafafu ya bata kwata na kunshi tana ta ihu ita ma baiwan Allah shi ko ba baiwan Allah bace baiwan Allah ce akan akuyan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shatan in rahimtaha rahimakallah akuya nan in ka tausaya mata ka ji tausayinta sai Allah ya tausaya maka wani mutum ya ce ya rasulullah ina da akuya amma ina tausaya akuyan nan tawa manzon Allah ya ce shatan in rahimtaha rahimakallah akuya nan akuya nan in ka ji kanta sai Allah ya ji kanka yanka dabba nan mutum zai yi ya zo ya danne ta kaga an halatta maka yanka bayan ya yanka ya duba wukan sai ya ga ah ai wukan ma ba kaifi sai kuma yana wasa wukan manzo Allah ya ganshi manzo Allah ya fishi sumi ala hanaka ala kana hadha qabla hadha me yasa ba za ka fara wasa wukan ba kafin ka yanka ta atadhbahuha marratayn so biyu kake so ka yanka ta sai manzo Allah ya ce shi shatan in rahimtaha rahimakallah akuya akuya nan in ka tausaya mata sai Allah ya tausaya maka ballatana mutum wa alaikum assalam kware da gaske kware da gaske wannan abu mugunta ne abin da yafi ka kama ta ka kaita wajen me shi in akwai wani tsari a wajen mai anguwa ko wajen yan sanda ka kaita can ko she je belinta in barnan ma ya wuce iyaka gwara kai ta'addancin ka kama ta ma ka sayar in an zo a lissafa a lissafa barnan ka in ya kai in ciko za a yi ma amma ciko in kuma kai za ka yi ciko kamar shi ciko ta zama taka gaskiya ne mana ai ya fi a ce ka sassara akuyar ko ka sa mata wani abu ba ta ci ta mutu saboda me wallahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul mufsidin inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya son barna kuma baya son mabarnata kun gane karatun yawwa Allah ya samu dace abin yana da wahala amma ka danna zuciyarka kuma ya fi alkhairi zuwa gare ka karatun namu yau ya ɗau samun salo ko a shi kaga maganin musiba yana da wahalar gaske sai wanda ya tausa zuciyarsa ya danne ya cije ya yi haƙuri na gaskiya sannan zai samu abin da ake nema Allah ta'ala ya samu dace lokacin ya ƙare ko saura ɗaya ne Allahu akbar wancan hadisin da muka karanta na sama na lamba ta goma sha ɗaya hadithi ne wanda yake ingantacce a imamu tirmidhi ya fitar da shi da ibnu majah wannan hadithi ne kuma ingantacce hadithi ne hasan yana cikin sahihu tirmidhi الثاني عشر نقوم شابيو فما يبرح البلاء بالعبد بلائي بايا برن باوا أولنا الرأيور جمع زن الله حتى يتركه يمشي على الأرض har sai an wayi gari bawa yana tafiya akan ƙasa yana yawo fama wa ma alaihi khati'atu babu wani sauran zunubi tare da shi ma'ana wannan musiban da wannan bala'in da ya shafe shi sai ya karkade ya share ranka ta kaf din zunubansa gaba daya kai Allahu akbar Allah ya samu dace Allah ya kai mana jibi na alkhairi abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda kai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yin haƙuri akan dukkanin musiba Allah kada ka sanya mu daga cikin masu yin fushi da yinka Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuran mu marasa lafiyar mu gidaje da asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kare mu da lafiya mai albarka Allah muna roƙonka kai mana albarka ka ba mu damuna mai albarka ya Allah muna roƙonka wannan ruwa da ake shankwamawa Allah muna roƙonka ya Allah ka sanya zamto ruwa ne na jin kai ba ruwa na azaba ba Allahumma suqiya rahma la suqiya azab Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma suqiya rahma la suqiya azab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته